الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na musdalahul hadith a cikin littafinmu mai albarka littafin almanzumatul baiquniya ta ashekul imam baha ibn umar allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji baha ibn muhammad ko umar ibn muhammad a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baiti na ashirin daidai wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon baiti na ashirin da ɗaya na'am بسم الله الرحمن الرحيم وما يخالف ثقة فيه الملاء فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راوي ما لراوي قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلف وذو اختلف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده مضارibun مضطرب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قليل عن أخ كل قليل عن أخيه مدبح مدبح فعرفه dabbajun مدبج فعرفه حقا وانتخيه وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب اسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيرته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه أوى مالا الله تعالى يجيكنسا rahama wato a baya ya mana bayani akan abin da ya shafi yana daga cikin sharuɗa na hadisi wanda yake sahihi ya zamanto lam ya shuzza bai zamanto babara gurbi ko to wani hadisi ne ake ce da shi shaz shi ne zai yi ta'arifinsa ana ya ce wa ma yi khalif fiƙatun fihil mala wato wa ma yi khalif fiƙatun wato dukkan hadisin da ya zamanto amintacce mutumin da yake yardadde ne an yarda da haddashi an yarda da hankalin shi an yarda da addininsa an yarda da riko da mutuncinsa da sauransu ma yi khalifin mala idan hadisin da ya saba wa jama'a ta asiqat fihi a cikinsa to fashazu wannan shine ake ce da shi alhadithul shaz alhadithul shaz wato shine hadisi wanda mutumin da yake amintacce ne yardadde ne an yarda da addininsa sannan kuma an yarda da haddashi mutum ne wanda idan aka ce wane za a ce lalle wane yana da kwai hadda mai karatu ne da kyau sannan kuma addinin shi za a ce wane mutumin kirki ne wane yana da riko da addini ba mutum bane wanda zai yi katsam-katsamtu wajen abin da ya shafi ya jingina magana zuwa ga ma'aiki maganar da annabi bai faɗe ta bai ce annabi ya ce mutum ne wanda yake mai taka tsantsan yana da rikon addini to sai zaman to khalafal mala'a ya saba wa jama'a ta irin waɗannan ta asfiqat to wannan ana ce da shi hadithu shazun an gane fiƙa amintacce wanda an yarda da shi ya zo shi da wata ruwaya wanda ta saba wata amintattu wanda sun fi shi yawa saboda yawanci idan aka ce wani mutumin kirki ne wani adali ne mai riko da addini ne ba shi yake nuni akan cewa baya kuskure ko ɗaya ba zai iya yiwa ya yi kuskure amma daidai ɗin shi ya fi kuskuren shi yawa wannan shi ne fika to idan ya zamanto an samu waɗansu jama'a wanda dukkaninsu suna da kwai irin wannan siffa tashi mutanen kirki ne adalai ne masu hadda ne sai zamanto sun rawaito hadisi akan wannan fuska ɗin shi kuma ya rawaito shi akan wannan fuska to wannan hadisi na almala ɗin za a ce shi ne almahafuz za a ce da shi almahafuz shi kuma hadisin wannan sikatun na shi kaɗai wanda ya kaɗe ta da shi za a ce mishi ashaz misali hadisin abu huraira wanda yana magana akan mutum bakwai wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai shigar da su aljanna zai shigar da su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa daga ciki akwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya ɗauki sadaka ya bayar ta yanda mutumin da yake hagun ɗin shi bai san ba abin da aka bai wani damar shi to wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ranar tashin alkiyama ranar da ana cikin hatsaniya ga rana ta kusanto kan mutane to yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ta'ala zai shigar da su a inuwar shi ta al'arshi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ya ɓoye wannan zakka ya ɓoye wannan sadaka ɗin har ma dai da hagum ɗin shi bata san ba ma tunfiqu yaminuhu abin da damar shi ta ciyar ko to akwai ruwayar da kuma take cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu mutumin da ya sadaka da sadaka ta yanda har ma dai damar shi bata san ba abin da hagum ɗin shi ta ɗauka ta bayar to jumhurut thiqat sun rawaito hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hagum din ita ce bata san ba abin da damar ta dauka ta bada saboda in zaka dauka kamar yadda manzon Allah ya ce ka amshi abu da hannun dama in zaka bada ka bayar da hannun dama saboda shedan yana doka da hannun dama yana bada da yana doka da hannun hagum yana badawa da hannun hagum idan zaka ci ka ci da hannun dama idan zaka sha ka sha da hannun dama amma shedan da hannun hagum yake cin abinci da hannun hagum yake shan abin sha da hannun hagum yake amsar abin amsa da hannun hagum yake bada abin badawa to don haka a saba mishi to sai manzo Allah ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha to jumhurul thiqat sai suka rawaito hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu an gane ko sai waɗansu daga ciki sai suka rawaito hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shiba to wannan sai a ce da ita wacce shaza ce wannan ita ce mafuza irin hadisin da yake magana akan cewa alkiyama da wuta da aljanna kowace ba za ta cika ba aljanna ba za ta cika ba har sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta waɗansu bayi waɗansu mutane kawai zai halitta su ya shigar da su cikin aljanna don ya zamanto ta zamanto cikakkiya kar ya zamanto an bar wani guri empty a ce wannan sahara ce dukan za ta cika ita kuma wuta ba za ta cika ba har sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shigar da diddigensa cikinta to sai zamanto akwai ruwayar da take cewa wuta ba za ta cika ba har sai Allah ta'ala ya halitta waɗansu mutane ya shigar da su ciki sannan kuma za ta cika za ta ce ƙaf ƙaf to wannan ruwayar sai ta zamanto shaza ce saboda ta saba wa alƙur'ani ta saba wa kuma riwaya ta jumhurin sikat an gane ko to wannan shine fashazu to imma an yi khalifa sikatu al'adada min sikat wa imma an yi khalifa man huwa awsaqu minhu imma dai sika ya saba wanda yake adadi ne na sikat ko kuma ya saba wanda ya fi shi amintuwa din gashi wannan mai hadda ne wannan mai hadda ne amma idan aka ce wanne ya fi hadda a cikin su aka ce a ba gami ma aiwa ne ya fi hadda wannan shi ma ana ce da shi mukhalafatu thiqati man huwa awthaqu minhu wannan shine ashdur dama thiqa ya saba wanda ya fi shi amuntuwa imma fil adad imma ta bangaren adadi wa imma fil adala imma ta bangaren abin da ya shafi adalci zaman to ga cewa ne bai hadda ne amma fa mutum ne wanda zaka ga lokaci yana ƙarya wannan shi kuma mai hadda ne amma ba ya ƙarya imma fi fi dhabt ko wajen hadda din ma ka ce a wani yafi wani hadda in dai hadda ce kake bukata zalla ya fi shi hadda to wannan shine a ashazu an gane da kyau to wal maqlubu ismani tala to hadisi maqlubi kwa idan aka ce haza hadisun maqlubun wannan hadisi ne wanda yake abin juyawa wanda an juyar da shi ko hadal isnad maqlubun wannan isnadin maqlubi ne an juyar da shi ismani wato kashi biyu ne tala to maqlubi yana biye da hadisi wanda yake shaz ma'ana tala shaza fi dhikr fi hadhihi al-manzuma wato ya biyo bayan sha cikin ambato a cikin wannan littafiyar manzuma ta albaikuniya kenan kashi biyu ne na farko ya ce ibdalu rawin ma bi rawin kismu ibdalu rawin wato musanya wani marawaicin hadisi ma kowanne daga ciki ka musanya shi bi rawin da wani marawaicin kismu wannan nau'i ne wanda yake mai cin gashin kanshi shine kashin na farko an gane ku an tubdila rawiyan bi rawin akhara yusamma hadha yusamma hadha iqlab an gane ku hadisi wato maqlubi shine misali a ce amr ibn zaid kai kuma ka ce zaid ibn amr wannan in ya zama to kowanne daga cikin su malamin hadisi ne amr ibn zaid akwai zaid ibn amr to sai ka ɗora wani gurin wani kayi kalabi irin misali akwai daga cikin malaman hadisi malaman al'imamul bukhari akwai habs ibn umar akwai umar ibn habs to lokacin za ka gani wannan yana ɗaukan ka kana nufin wancan za ka ɗauki wannan habs ibn umar akwai umar ibn habs ibn jas ibn talib ibn muawiya an-nakhai to akwai habs ibn umar to kowanne daga cikin su malami ne na al-imamul bukhari to idan ka kawo wani gurin wani ka dora to sai ga cewa kayi kuskure ana ko irin wannan shine ake ce da shi qalb ibdalu rawin wato musanya wani marawaitan hadisi ma kowane iri ka musanya shi tsika ne wannan marawaitin da zaka musanya ka kawo wani wanin da zaka kawo shi tsika ne ko ba tsika bane ismu ka musanya shi da wani marawaici wannan kashi ne mai cin gashin kanshi zaka ce da shi hadisi ne maqlubi saboda isnadi ne maqlubi an gane ko ka ɗora wani rawi gurin wani ko saboda sunansu ya kusa yin kama da juna an gane ko shi wancan muhammad ibn yusuf sunan shi kuma wannan yusuf ibn muhammad kaga shi wancan sunan baban shi shine sunan wannan wannan shi ma sunan baban shi shine sunan wancan to sai ya zamanto hakan din ya ɗan rikitar da kai sai ka ɗora wani kan gurin wani to wani ana ce da shi makalubi an gane tawo wa ƙalbu isnadin limatinin ism sai kuma juya isnadi canja isnadi limatinin ga matanan hadisi ismu wannan shi ma kashi ne wanda yake mai cin gashin kanshi wato mu ɗauki misali hadisi ne na al'imamu bukhari na innamal amalu bin niyat da ya kawo hadisin umar ɗan khattab حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب وأن إسنادي قد وجيج كو إنك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afqara as-sa'im to ka ɗauki wannan isnadi ɗin ka ɗora shi akan wannan hadisi ɗin wanda wannan isnadin da na koro shi na hadisin innamal a'malu bin niyyati ne sai ka ɗora shi akan wancan ko hadisin Abdullahi ibn Yusuf at-Tinisi kace hadathana Abdullahi ibn Yusuf at-Tinisi kala akhbarana Malikun عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات kaga wannan isnadin ba na wannan hadisin bane na innamal a'malu binniyat wancan shine na innamal a'malu binniyat wannan hadisin bada ulwahi ne kaifa ka wato anal harith ibn sham sa'ala aisha da kaifa kana rasul sama yati ruwahi fa qala ahyanan yatini mithla salsalatil jarasi a gane to hadisin aisha ne kenan to irin waɗannan shine ka cire isnadi duka gabaki ɗaya ka ɗauke shi ka ɗora shi akan wani matanin hadisi wata maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam matunul hadith na ma shine maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam ko aikinsa ko takrir nasa wannan shine abin da ake nufi da matni an gane ko abin da ake magana akan nashi kenan to ka cire wani silsila ta rijalul isnad ka dora shi akan wani hadisi akan wani matanin hadisi ka dako wancan shi ma ka dora shi a wannan shi ma ana ce da shi maqlubi na hadisi maqlubi iri yanda aka wa al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari lokacin da ya tafi Baghdad kafin ya tafi aka ce musu akwai babban malamin hadisi yana zawwa shikenan sai suka samu yara malamai yara guda goma wanda kowanne daga cikinsu mahaddaci ne mai kokari ne kowa ya suka ba shi hadisi goma hadisi goma nan da aka ba kowa sai aka ce kai isnadin hadisi kaza wanda matanin shi kaza ne ba a nan ba za ka dora shi ka dora shi a guri kaza shi kuma wancan ka dora shi a guri kaza aka yi ta caccakulawa isnadin aka yi kalbudin su duka wanda za ga cewa mutum na tara shi za a ba shi isnadin wani hadisi wanda yana cikin na mutum na farko wanda zai magana aka ce in ya zo kuma za mu ce arama an ce kun dan karanci hadisi muna son mu dan jarraba ku ne a cikin mu karanta waɗansu da san mu ji daidai ne ko ba daidai ba ne ne waɗannan mutum goma suka zo tun daga na farko kowa daga cikinsu in ya karanta haddasa fulanu kala haddasa na fulanu kala haddasa na fulanu kala kala rasu salama in na kaza kaza kaza kaza al-imam bukhari ya ce wani hadisin bai san shi ba mutum goma nan kowa sai da ya karanta hadisin shi guda goma daga cikinsu guda ɗari kenan hadisi ɗari ko al'imamu bukhari ya ce duka bai sani ba bayan sun gama shi kenan jahilai so na bisan ba hadisi suke ce aka ce malamin hadisi ne ku zai zo shi kuma gashi an karanta hadisi ɗari ɗaya ma bai sani ba ya ce to ni yanda na san su hadisi na kaza da wane ya kawo shi da hanya ta kaza ba hanyar wane bace wannan wannan isnadin da ya kawo za mu dora shi akan hadisi na wanda wane ne ya kawo shi a guri kaza shine gurin shi wancan shine gurin shi hali hada su duka to wannan shi ma ana ce da shi hadisi maqlubi an gane ko saboda an yi kalbu isnadin limatin akhar wato an juya wani isnadi akan wani matani to wannan shi ma kismu nau'i ne wanda yake mai cin gashin ganshi a cikin alhadithul maqlub kenan wal fardu ma qayyartahu bi fiqati aw jam'i naw qasrin ala riwayati yace wal fardu to alhadithul fard ka hadisi wanda yake na alfard alfardu shine mutum daya to a baya mai magana akan alhadithul garib ko to almutaqaddimuna asa bambancewa tsakankanin alhadithul fard da alhadithul garib waɗansu daga cikinsu suna ganin cewa duka nau'i ne wanda yake guda ɗaya da alhadithul fard da alhadithul garib to amma almutaakhiruna sai zamanto sun bambanta su shine zai magana akan alhadithul fard yace alfardu ma qayyartahu bi thiqatin shine hadisin da ka kayyade shi da wani sika ka dabaibaye shi da wani sika kace lam yarwihi min thiqati illa fulanun daga cikin waɗanda suke amintattu wanda an yarda da ruwayarsu ba wanda ya rawaito wannan hadisin in ban da wani an gane ku shine ma qayyartahu bi thiqatin shine hadisin da ka dabaibaye shi da sika kace lam yarwihi min thiqati illa fulanun daga cikin amintattu ba wanda ya rawaito wannan hadisin sai wani kenan wannan yana nuni akan cewa daga ciki akwai hanyoyi waɗanda ba su inganta ba amma hanya guda ɗaya tal ita ce kawai ta inganta ta wani idan ka ga kawai isnadi ya zo shi in dai ba na wannan wanan ba ne to duk wata hanya akwai matsala a cikinta ɗaya kenan au jami'in ko kuma hadisin da ka taƙaita shi ka dabaibaye shi ga waɗansu mutane wanda suke sanannu jam'in ma'ana waɗansu daga cikin malamai suka ce baladin mu'ayyan sali ka ce wannan hadisi ɗin mutanen kufa sun kaɗe ta da rawaito shi daga wajen mutanen madina duk wata hanya da ka gani kawai za a ga cewa wanda ya rawaito wannan hadisin ɗan kufa ne shi kuma wannan malaminsa shine ɗan madina wannan za ka ce da shi hadisi ne alfard wato wannan fard ne saboda bi itibari من بلد إلى بلد آخر لم يخرج هذا الحديث أهل أهل مكة ولا أهل الشام ولا أهل البصرة ده سورنس wato wani hadisin mutanen sham mutanen basra mutanen makka duka ba su fitar da shi ba amma mutanen kuba su kaɗai ne suka kaɗaita da rawaito shi daga wajen mutanen madina wannan shi ma ana ce da shi alhadithul fard an gane ko ma qayyadtahu bi jam'in wato hadisin da ka dabaibaye shi da waɗansu jama'a ta mutane wanda suke sanannu bi baladin muayyan makka ka ce wannan hadisin yan makka ne kaɗai suka kaɗaita da rawaito shi daga wajen yan yan madina ko yan basra ne kaɗai suka kaɗaita da rawaito shi daga wajen yan makka ko yan basra ne kaɗai suka kaɗaita da rawaito shi daga wajen yan kufa wannan duka zaka ce da shi hadisi ne alfard aw qasrin ala riwayati aw qasrin ala riwayati wato ko kuma takaitawa akan riwaya takaitawa akan riwaya shine ka ce wane hadisin nan ya zo ta hanya da yawa amma kuma daga gurinsu su waɗannan malaman dukkaninsu mutum ɗaya ne ya rawaito wannan hadisin mutum ɗaya ne ya rawaito wannan hadisin daga wajensu shine kasrun ala riwayati al kasru ala riwaya shine takaita akan wannan riwaya riwaya din nan da wannan ma da wannan lafazin da wannan ma'anar wane ne kadai ya rawaito wannan hadisi din wannan shi ma ana ce da shi al hadithul fard an gane ku na'am وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وما بعلة غموض wato dukkan hadisin da ya zamanto a cikin isnad ɗinsa akwai illa wanda take rufaffiya akwai matsala wanda take rufaffiya wanda take ghamida wanda take rufaffiya ce mutumin da yake ba shi da ido a ɓangaren hadisi ba zai iya ganowa wannan matsala ɗin ba au khafa ko kuma ya zama to illal wanda za ta yi suka cikin amsar wannan hadisin ta buya ga wanda yake ba shi da ido a bangaren ilimin hadisi ya zama to hadisi ne wani ya rawaito shi ta wani gurin mausul ne wani gurin ba mausul ba ne ta wani gurin ya zo marfu'i ta wani gurin ya zo shi mawqufi ta wani gurin ka gan shi ya zo shi akwai az-ziyada fil isnad a wani gurin kuma kaga cewa babu wannan ziyada din to sai ka kasa ganewa wannan hadisin ya ne za ka yi ka tabbatar da shi saboda zahiruhu assalama isnadin nashi idan ka kallaci zahirinsa shine zahirin baya da matsala to amma sai zama to akwai wata matsala wanda take mai soka a cikin amsar wannan hadisin wanda take ghamida ce boyayya ce mai zurfi ce ba za ka iya gano ta ba sai kana da ido a cikin hadisi to wannan mu'allalun wato ana ce da shi hadisi ne wanda yake mu'allal ko hadisin mu'allan mu'allun mu'allun ake ce da shi ko mu'allun ko mu'allalun ko mu'allulun kowanne duka kamar yadda mai usaimin wato ya bayani Allah ta'ala ji kanshi da rama wato a wannan bangaren cewa ko waɗanda suke cewa mu'allalun kamar mushaddad kenan akwai ma'alul kamar mashdud kenan akwai kuma mu'all irin muqarr qad urifa indahum to haƙiƙa an san shi da wannan suna indahum a wajen malama hadisi ma'ana qad urifa alif din nan aliful itlaq ce haƙiƙa an san shi da wannan suna a wajen malama hadisi hadisi ne mu'allal ko hadisin mu'all kamar yadda al-imam ibn hajar cikin littafin sa bulugul maram yake cewa u'illa bil irsal illa za ka yi ta ganin wannan to wannan ma'ana hadisi da wadda idan ka binciki isnadinsa za a ga cewa akwai wata matsala da tana a zaman to makabuli saboda yana daga cikin sharuɗa na hadisi sahihi shine ya zaman to babu illa a cikin shigo walam yu'alla ko walam yushadda aw yu'al yawa to ya zaman to ba shi da wannan matsala din an gane da kyau wa dhukhtilafi sanadin aw matani mutaribun inda uhailil fanni wa dhukhtilafi sanadin wato dukkan hadisin da ya zamanto ma'abocin sassaɓawa ne ta ɓangaren sanadin shi ya zamanto a sanadin shi akwai kwan gaba kwan baya akwai ta rikici a ciki wannan ya rawaito shi ta wannan hanyar wannan ya rawaito shi ta wannan hanyar amma kuma duka kowanne daga cikinsu hanyar guda ɗaya ce sai zamanto an samu kawai sassaɓani wani ya rawaito shi musul wani ya wani ya rawaito shi mursal wani ya rawaito shi marfu'i wani ya rawaito shi mawqufi wani ya rawaito shi munqati wani ya rawaito shi maqtu'i da sauransu aumatin ko ya zama to an samu ta ta taburza a cikin abin da ya shafi matanan hadisin kanshi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a cikin maganar guda ɗaya ta ta hadisi to wannan mutaribun wannan ana ce da shi hadisi ne mutarib hadisi ne wanda yake likitacce wanda ba a zaune yake ba inda uhailil fanni a wajen ma'abuta wannan fanni na ilmul hadis kenan a wajen malama hadisi duka hadisin da ya zama to a wajen sanadin shi an samu ta sabani wannan ya ce kaza wanda hadisi ya ya in ka kallace shi daga bangaren wane ya zama to hadisi ne marfu'i daga bangaren wane hadisi ne mawqufi daga bangaren wane akwai kaza daga bangaren wane akwai kaza kuma ya zama to bayan da za a yi ka hada tsakankanin su to sai ya zama to hadisi ne mutarif wanda a cikin sa akwai ta hartsinewa akwai rikicewa a ciki a wajen malaman hadisi wanda haka ake ce mishi mutaribun inda wahailil fanni ma'ana inda wahaili wannan tasgiri ne na ahal ma'ana inda ahalil hadith wato hadisi ne mutarib a wajen malaman hadisi to amma saboda kada baitin ya karye saboda ya zama to ya meke ya zo daidai sai ce inda wahailil fanni ya tasgirin ahal din inda uhaili ma'ana a wajen ma'abuta wannan fanni din na ilimin hadisi wannan shine ake ce da shi hadisi a hadisi mutarib kenan والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت والمدرجات وكما سي الحديث المدرج المدرج شيني حديث دا أكا ننداش مغانا دا أكا ننداتا a cikin maganar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba tare da an bambance maganar ta wannan da aka kara ba akan maganar ta annabi wannan shine mudarash fil hadisi a cikin hadisi a cikin matanin hadisi wa mudarajul matani bi an yulhaqa fi awwalihi aw wasati aw darafi to yace abinda ake nufi da al mudarajatu fil hadisi a cikin hadisi shine ma atat ittasalat ma'ana ma atat muttasilatan ittasalat wannan na karshe go shine ma atat shine hadisin da ya zo shi muttasilatan ma atat shine maganar da ta zo ta muttasilatan halin kasancewarta a bar sadarwa da maganar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba tare da an bambance tsakankaninta da maganar ma'aiki ba min ba'adu alfazun ruwati daga shashe daga cikin lafuzza na marawaita wannan hadisi din maganar ta zo ta a haɗe a manne da maganar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba tare da an bambance cewa wannan ita ce maganar manzan Allah ba wannan ita ce maganar sahabi ba ko wannan ita ce maganar tabi'in akwai al'idiraj to idiraji yana iya afkuwa a farkon hadisi yana iya afkuwa a tsakiyar hadisi yana iya afkuwa a ƙarshen hadisi wanda kuma kowanne akwai shi hadisi wanda yake mudrash fi awwalil matin shine misali asbigul wudu'a wailul lil aqabi minan nar hadisin abu hurairah asibigul wudu wato ku cika alwala ku yi ta cikakkiya kar ya zama to kun yi ta kojila kojila wani gurin kun wanke shi da kyau wani gurin kuma kun bi shi samu saba wani gurin ruwa ma bai ma san ya shige shi ba wailul lil aqabi minan nar bune na azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin dindin su ba wankewa bune na azaba na wuta to kaga wannan asibigul wudu'a ba maganar ma'aiki bace magana ce ta Abu Hurairah to amma sai ya zama to ya ce asibigul wudu'a wailul lil aqabi minan nar sai ka ɗauki cewa da asibigul wudu'a da wailul lil aqabi minan nar dukka maganganu ne na ma'aiki wanda asibigul wudu'a magana ce ta Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi wailul lil aqabi minan nar ita ce magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to idan ka kallace shi a haka sai ka yi tunanin cewa duka maganar ma'aiki ce an gane ko to wannan asibigul wudu'a shine an yi idrajinsa an nannada wannan magana ta Abu Huraira cikin matanan hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ahlul fanni sune suke iya gane wannan sai kuma al-idraj fi asna'i al-matn a tsakiyar hadisi ana cikin hadisi hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda yake magana akan cewa awwalu ma buda bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a min al-wahyi yace في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلج السبي ثم هبب إلى الخلا وكان فكان يخلو بقري راء إيه فيتحنث يوات وهو التعبد ونم وهو التعبد da yace wa huwa ta'abbudu wannan ba maganar ma'aiki alayhi salatu wassalam bace kuma ba maganar na Aisha ba radiyallahu anha bace magana ce ta ɗaya daga cikin ruwatul hadith shine muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shahab ibn abdullah ibn al-harith ibn zuhra az-zuhri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan magana ce tashi wa huwa ta'abbud tafsiri ne na ya tahannasu fihi ma'ana wa huwa ta'abbud abin da ake nufi da at-tahannus anan shine at-ta'abbud saboda asalan al-hins shine al-ism wa kanu yusirruna 'ala al-hins al-azim to sai zaman to yayi tafsirin at-tahannus shine at-ta'abbud al-layali ya zawati al-adad qabla an yanzu ila ahli kenan ya tahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud shine bautawa Allah subhanahu ta'ala. to wannan tafsiri ne na al-Imam Zuhri ba na Aisha ba radiyallahu anha an gane ko sai kuma al-idraj fi akhiri al-matn ina misalin hadisin Abu Huraira inna ummati da auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu wannan anan ma yake alayhi salatu wassalam ya tsaya haƙiƙa al'ummata ana kiran su ranar tashin alkiyama gurran halin kasancewa su suna ba su fararen goshi muhajjalina suna masu fararen hannaye da kafafu min asaril wudu'i saboda gurbin alwala da suka yi tayi a wannan duniya ko sai yace mi faman istata'a minkum faman istata'a minkum an yudila gurratahu wa li muslim wa tahjilahu wa lahum falifa alwannan magana ce ta Abu Huraira amma kaga cewa idan kana karanta hadisin zaka ga cewa ba bambanci kawai a hada za su za su zo suka zo su to wannan faman istata'a wannan magana ce ta abu hurera tun daga nan har ya zuwa ƙarshe wannan shine idiraji ne amma kaga ba a bambance ba tsakanin da yace an yi tsila inna ummati da wani gurrun muhajirin min athar alwudu wa qultu fa man sada bai ce ba qultu wa qala abu hurera ta fa man sada minku kawai ce fa man sada minku da kawai ya zo shi a jere ba wani bambanci tsakankanin shi da wato maganar ma'aiki to shine yace wal mudarajatu wato almudarajat wato maganganun waɗanda aka naɗa su da magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu fil hadith a cikin hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam su ne ma'atat su ne maganganun waɗanda suka zo su ittasalat wanda suka manne da juna da maganar ma'aiki alaihi salatu wassalamu min ba'd alfazir ruwati daga shashe daga cikin lafuzza na marawaita wannan hadisi din in ma sahabi in ma tabi'i in ma na ƙasa da tabi'i imma ya zamanto sharhi ga ita wannan kalma din imma ya zamanto wato bayani kafin a faɗi wannan kin jumla din imma ya zamanto ta'kidi bayan an faɗi wannan kin jumla da sauransu wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhi wa ma rawa kullu qarinin an akhi wato dukkan hadisin da ya zamanto kowane tsara ya rawaito daga wajen dan uwan shi daga wajen tsara dan uwan shi wato riwayatul aqran kenan riwayar sa'anni sa'anni shine zamanto shekarun su kusan shekarun su guda daya annan kuma duk yawanci malumman su guda daya to sai ya zamanto su tsaya su zauna a junan su su kara wa juna ilimi kai ka koya hadisi kaza kaza kaza kaza wanda ni ban koye shi ba ka koyar da ni ni ma na koyi hadisi kaza kaza kaza wanda kai ba koye shi ba in koyar da kai su to wannan riwayatul aqran ana ce da shi mudabbaj wato wannan a wajen malaman hadisi nau'i ne wanda yake mai cin gashin kanshi riwayatul aqran wato sashen su daga sashi ana ce wannan hadisi ne mudabbaj an gane mudabbaj to an ce mai mudabbaj saboda addibaja asali shine huska wannan na yi ta hukunci na huska yanda zaka waiwaya ka kallaci mutum shi ma ya kallace ka lokacin da kake karantar da shi to wani ana ce da shi mudabbash waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan mudabbash wannan istilahi ne na malama hadisi sai kuma la mushahata fil istilah an gane da kyau fa'arifu haqqan wato ka san shi da gaske wantakhi sannan kuma ka bambance shi da waninsa ya zama to an samu riwayatul aqran wannan ba za ka ce ba an samu a ziyada fi sarri ko wani abu saboda da ba akwai ta riwayatul aqran akwai riwayatul akabir an al asagir akwai riwayatul al asagir an al akabir wanda ta fi yawa to wannan yana daga cikin riwayatul aqran ko riwayatu al akhwain wato riwayal ɗan uwa guda biyu sashe daga sashe irin da zamu ta gani a cikin bukhari da muslim da sauransu an gane ko to alhamdulillah وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك